بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka muna wa juna lalai da marhaba da gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a masallacin atbu da ke nan bauchi yau goma sha uku ga watan ramadan shekara ta hudu, bayan hijirar ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Inda muke ci gaba da karatun Alkur'ani da tafsirinsa na wannan wata mai albarka watan Ramadan. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muke koyo na Alkur'ani da kuma albarkaci rayuwarmu da ma'anonin da muke ji na alkur'ani ya kuma albarkaci ayyukanmu da aiki da abin da muka koya daga alkur'ani idan ba kuma ta ba muna suratul baqara aya ta ɗari da goma sha biyar ko alaramma abdulrahim da ya saba karatu yau yana Abuja don haka kaninsa Adam da kuka sani bara shi zai rike masa kafin ya dawo gobe insha Allah. Ala ramma walillahi al-mashriq wal maghrib.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Na'am.
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله
Na'am.
إن الله واسع عليم
Allah ya maka albarka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah. Inna Allah wasi'un alim. Allah ya ce gabas da yamma duka na Allah ne. Don haka duk inda kuka waiga wajen dubawarku domin ibada to a nan alƙiblar Allah take. Hakika Allah mai yalwatawa ne kuma Allah masani ne. Walillahi al-mashriq wal maghrib kenan. Wannan wawun din isti'nafiyya ce. Lillahi kuma jaru ne wa majrur. Fi mahalli raf'i al-khabar al-muqaddam. المشرق والمغرب شنو مبتدا المشرق معناه جهة شروق الشمس المغرب كما جهة غروبها ذاك لله ولله المشرق والمغرب اللام هنا تفيد الملك والاستحقاق والاختصاص بمعنى ملك المشرق والمغرب وما بينهما لله وحده ملكin da gudanarwa da iko akan gabas da yamma duk na Allah kuma mallakar su ma na Allah shine ma'anan walillahi mulku sam walillahi al-mashriq wal maghrib almashriku shine mafitar rana almaghribu shine mafadar rana rana ku tana fitowa ne daga yankin gabas ko tana kuma faduwa a yankin yamma to shi yasa Allah ya ce inda kake ganin rana take fita ba kawai inda take fitan ba nahiyar bangaren gabas din da nahiyar bangaren yamma duka mulkin Allah ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗi haka ne saboda ya nuna isar mulkinsa da ƙasaitar isarsa da kuma bunƙasar ikonsa akan kowa da komi. Domin kowace halitta da muka sani tana tsakanin gabas da yamma ne. Ko su kansu kudu da arewa suna tsakanin gabas da yamma ne. Sannan kuma duk wani abin halitta da muka sani rana tana bi ta kansa ta wuce daga inda ta fito ta je ta fada to daga inda ta fito har zuwa inda ta kare kaga karewar isa kenan dukkan sa na Allah ma'anansa walillahi al-mashriqu wal maghribu wa ma fihima wa ma bainahuma da su gabas da yamman da abin da ke tsakanin su da abin da ke gefen su duka na Allah sannan kuma gabas shi ke haska duniya don daga nan haske ke fitowa yamma ita ke kawo duhu wa duniya don daga nan rana ke faduwa sai a fara ganin duhu to tunda Allah ne ke da mulkin waɗannan ya zama Allah ne ke da mulkin haske da duk abin da haske ke haskawa Allah ne ke da mulkin duhu da duk abin da duhu ke rufewa ya koyi wallahi da idza yaghsha dare idan ya rufe abu ba a gani wannan hari idza tajalla yini kuma idan ya bude komai aka gani to duk wannan ma mulkin Allah ne hasken na Allah ne duk abinda haske ya haska ma na Allah ne duhu na Allah ne duk abinda duhu ya duhuntar shi ma na Allah ne shine ma'anan walillahi al-mashriq wal maghrib ana nufi walillahi kullu shay komai na Allah ne shi yasa Allah ya faɗi gabas da yamma a nan kaji Allah ya ce maka shi ne mai mulki kuma mai iko kuma mai ƙasaita a kan gabas da yamma sai faɗi almashiriku bil ifrat wal magribu bil ifrat to a wani wuri kuma sai Allah ya ce yana da gabas guda biyu da yamma guda biyu rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini a wani wuri kuma Allah ya ce yana da gabas da yawa yana da yamma ma da yawa fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun rantsuwa Allah yake yi da ubangijin da ke da gabasoshi da yammomi haka dukkan adadin gabas na Allah ne dukkan adadin yamma na Allah can kuma ya ce biyu nan kuma ya ce ɗaya ya za a haɗa su idan ka ji Allah ya faɗi guda ɗaya kamar na nan da kuma na rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila to Allah yana magana akan su ɗin da kuma duk sauran su sun wakilci sauran don haka Allah ne ubangijin gabas da yamma don haka kuma shine ubangijin ashimal wal janub shine ubangijin kudu da arewa saboda kudu da arewa yana tsakanin gabas da yamma ne sannan kuma shine ubangijin komi ba wanda duk ba a faɗa ba gabas da yamma sun wakilce shi shi yasa aka faɗe su su kaɗai amma idan Allah ya faɗi guda biyu rabbul mashriqaini ubangijin gabas biyu wa rabbul maghribaini kuma ubangijin yamma guda biyu kamar na suratul rahman to Allah yana nufi mashriqu shamsi fi shita wa mashriquha fi sayf wa rabbul maghribaini ay rabbul maghribi fi shita wa rabbuha fi sayf Ubangijin mahudar rana a lokacin da ake zamanin hunturu, kuma Ubangijin mahudar rana a lokacin da ake zamanin zafi da bazara saboda waɗannan lokutan wuraren fitan rana daban yake a zamaninsu idan ana sanyi wurin fitan rana daban zaga ya karkace idan ana lokacin bazara sai ga wurin fitan rana sai koma gefe to shine Allah ya ce gabas guda biyu inda rana ta fito ta nan na ubangiji ne karka ɗauka shi kaɗai ne in ta koma ta can idan shekara ta canza shi ma na ubangiji ne shi ta ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini don haka idan ta fito ta gefe to ta gefe za ta fada in ta fito ta nan ta can za ta fada don haka da almashriqaini da almaghribaini duk na ubangiji ne shi yasa yazo da tasniya inda kuma yazo da jam'i rabbul mashariqi wal magharibi ubangijin mahudan rana da mafadanta shi kuma yana nufi rabbu mashriqi shamsi والقمر والنجوم كلها ورب مغرب الشمس والقمر والنجوم كلها ubangijin da shine yake da iko akan mafitar rana mashriqu shamsi da mafitar wata ita ma fita take buganta kuma ta je ta fada da mafitar taurari su ma su fada wa'annan dukkan su na ubangiji shi yasa ya jam'i yace rabbul mashariqi wal magharibi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila to shine Allah madaukakin sarki anan yace walillahi al-mashriq wal maghrib Allah shine yake da mulkin da mallaka mulki daban mallaka daban kana iya mulkan abu amma ba kai kake mallakar ta ba wanda yake mulki a garin ku shi yake mulki a garin ku amma ba shi ya mallake ku ba amma ubangiji yana mulki da ku kuma shi ya mallake ku to shi yasa Allah ce walillahi al-mashriq wal maghrib Allah shine mai gabas da yamma wajen mallaka da wajen mulki da wajen gudanarwa akwai wanda yake da mulki amma ba shi da mallaka akwai wanda yake da mallaka amma baya da gudanarwa to Allah ya hada duka uku gudanarwa shine duk abinda abinda ka mulkan zai yi sai kai ne zaka juya masa yayi yanzu dukkan mu talakawa ana mulkan mu amma ana gudanar da al'amuran mu mu muke gudanar da abinda muke so mai mulki kuma mai gudanarwa shine idan zaka tsuguna shi zai tsugunar da kai idan zaka tashi shi zai ta da kai idan zaka yi barci shi zai sa ka yi idan ka zo tashi shi zai farkar da kai in ka zo mutuwa shi zai kashe ka waje yin wannan sai Allah kadai mulkar wa tadbirar kenan to shi yasa Allah yake shine rabbul walillahi mulk walillahi al-mashriq wal maghrib Allah shine mai mulki kuma mai gudanarwa kuma mai mallaka na gabas da yamma sai Allah ce fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah fa din nan na asafi ne aina kuma ismu sharf ne ma kuma za'ida ce fa aina ma tuwallu bi ma'ana mahma tatawajjahu duk inda kuka fuskanta in ka kalli ta nan gabas din da ubangiji ke mulki mulkinsa ne in baka kalli gabas baka kalli yamma mulkinsa ne in ka kalli kudu mulkinsa ne in ka kalli arewa mulkinsa ne fa aina ma tuwallu duk ta inda ka juya fa samma wajibullah fa samma bi ma'ana fa hunaka wajibullah bi ma'ana qiblatullah ta ce duk inda kuka fuskanta kuna fuskantar mafuskantar Allah ne hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abba da kuma Abdullahi dan Umar Allah ya kare yarda a gare su da ke bayani akan me yasa aka saukar da wannan aya har Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah Abdullahi dan Abba Allah ya kare yarda a gare shi yace Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallah yana kallon baitul maqdis yayi hijira ya koma madina ya ci gaba da sallah yana kallon baitul maqdis da lokacin da yake makka yana hada duka biyu ne sai ya kalli ɗakin ka'aba amma kuma sai ya sa ɗakin ka'aba a gabansa yana kallon baitul maqdis sai ya hada su duka biyu da ya koma madina sai ya rika kallon baitul maqdis yana sallah to amma a wannan lokacin yana so da Allah ya canza masa ya rinka kallon ɗakin ka'aba qad nara takalluba wajhika fis sama Allah ce mun ga kana jujjuya kanka ta sama kana addu'a ina ma ina ma ina ma da zan koma ɗakin Ka'aba falan walliyannaka qiblatan tarbaha ka fi son Makka zamu bayar maka Makka fa walli wajhaka shatr al masjid al haram daga yanzu ka mayar da fuskar ka kana fuskantar ɗakin Allah mai alfarma shikenan sai koma can to sai Yahudawa suka rika cewa wannan wani irin addini ne mai tukka da warwara ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa da suna kallon baitul maqdis namu yanzu ko sun canza sun koma wani wuri wannan wani irin addini ne to shine Allah ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib in ma gabas Allah ya ce a kalla na sani in ma yamma Allah ya ce a kalla na sani fa aina ma tuwallu duk inda aka kallan idan baitul maqdis ne idan almasjidul haram ne fa samma wajhullah ai duka alqibla Allah amma riwayar Abdullah ibn Umar kamar da yake cikin sahih Bukhari da Muslim cewa ta yi annabi sallallahu alaihi wa sallama wato idan ya fito daga Makka zai je Madina sai yana yin sallah akan abun hawansa idan kana madina idan zaka je makka a idan kana madina in zaka yi sallah zaka kalli ina makka idan ka fito makka zaka je madina sai ka zo yin sallah ya zaka yi sai ka juyo da baya ka bar ka ba madina baya to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya zai tafi madina kuma yana so yayi sallar nafila kuma dole ta tafiya yana ba alƙibla baya haka sai ya yi kabbararsa sai ya juya sai ta tafiya ya ba alƙiblar baya yana kallon madina amma yana ci gaba da sallarsa ta nafila shine Allah ya gaskata wannan fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah saboda walillahi al-mashriq wal maghrib gabas ka kalla yamma ka kalla duk kai sallarka gabas da yamma duka na Allah kuma duk inda ka fuskanta ka fuskanci alƙiblar Allah fassara nawa kenan akan akan sababin saukar ayan nan biyu fassara ta uku kamar da Imam al-Baghawi ya rawaito da isnadin sa shi ma zuwa Abdullahi dan Abbas waɗansu bayin Allah cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka je suka yi sallah za su kalli al-qibla sai ya zama wuri yayi duhu ta ina al-qibla take sai suka kasa ganewa akan hanya ne ka san in kana halin tafiya kana iya manta ina ne gabas ina ne yamma idan akwai gari a wurin ka tambayi mutane idan babu gari fa sai dai kai sai dai kai kirdado to da suka zo kirdado sai wani yace nan ne gabas wani yace nan ne wani kuma yace nan ne suka rabu kashi nawa kashi uku bari ba da misali da nan wannan ya ce nan ne wanda ya ce nan ne wanda ya ce nan ne to idan duka sun saba waye liman kaga ba liman kenan haka kowa sai ya sallarsa wanda ya kalli nan ni nan nake ji yayi sallah wanda ya kalli nan ya ce ni nan nake ji wanda ya kalli nan waye ya sallah ne dai misali da wannan da wannan da wannan mu yanzu alƙiblan mu tana bayana ko to waye ya gida cikin su ba wanda ya daidai sai suka dawo suka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari shine Allah ya saukar da wannan aya cewa in dai rudewa kai ko ka je ka kasa gane ina ne asalin alqibla walillahi almashriq wal maghrib ko gabas ka kalla ko yamma ka kalla kai sallah duka na Allah ne fa aina ma tuwallu doka duk inda ka juya fa samma wajhullah nan alqiblar Allah take an fahimta Sheikh Abdulrahman bin Nasir al-Sa'idi da waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce kawai wannan ayar tana magana akan koma wane ne yayi sallar da bai yi daidai da alƙibla ba amma ya samu approval daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yayi sallar duk yadda yi ta to wannan ayar tana magana akan sa marar lafiya da ba za a iya juya shi alƙibla ba yana kwance a rigingine rigingine zai yi wa kaga alƙibla ba zai ba sai sallah a haka fa aina ma tuwallu fasamma wajibullah mutumin da yake cikin halin tsoro yana kallon abokan gaba ana ba ta kashi ba batun waiwayawa alƙibla tana baya ana faɗa kuma Allah ce fa in khiftum farijalan aw rukbana idan ana cikin tsoro ku yi sallah ko a tsaye ko a wani yanayi don haka yana cikin tafiya a haka ya kalli yamma kuma aka ce lokacin sallah ya an fara sallah sai sallah ta canfa aina ma tuwallu fa samma wajhullah wanda ya manta ina ne alqibla kuma ya bincika ta ina zai gane ya kasa ganewa kawai sai sallar sa ta nan sai daga baya zai gane alqibla ne bayan yayi kokari inda zai samu bai samu ba fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk wanda zai sallar nafila wanda shi kuma an yarda masa yana iya nafila yana kan tafiya akan abun hawansa in kana tafiya a mota kana direba ko kana tafiya akan babur ko kana tafiya a mota kai fasinja ne ko a jirgi kawai sai ka zo nafila kawai yi kabbaran ka a haka kawai kana zaune abun ka sai ka ci gaba da yin sallar ka ka sunkuya a matsayin ruku'u ka ƙara dukawa can ciki a matsayin sujada kai raka'a biyu kai sallama ka sake ci gaba ko ina ka kalla sallar ka tayi saboda nafila ce kuma a halin tafiya fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ina fata an fahimta don haka shine ma'anar da Allah ya ce duk inda kuka fuskanta fa samma wajhullah to menene ma'anar wajhullah waɗansu malamai suka ce ma'anar wajhullah shine ridallah nan ne yardar Allah take waɗansu suka ce nan ne ma'anarsa rahmatullah waɗansu suka ce ma'anansa zatullah nan ne zatin Allah yake duk ta inda kuke Allah maɗaukakin sarki yana ta wurin babu wata jiha da za a ce wannan jiha in kai ka bawa Allah baya shi ne ma'anansa wa ya buƙa wajihu rabbika bi mana wa ya buƙa rabbuka kullu shay'in halikun illa wajaha bi mana kullu shay'in halikun illa huwa amma tafsirin da ya fi kowanne inganci a kan wannan shi ne ka fassara wajibullah da ma'ana ƙiblatullah kuna fahimtar wannan da kyau ikrima maula abdullahi bin abbas ya rawaito daga abdullahi bin abbas sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa fatamma wajibullah ai fatamma ƙiblatullah wannan kuma ita ce fassarar da aka samu daga Al-Hassan ibn Abil Hassan Al-Basri ita ce fassarar da Mujahid ibn Jabal yayi ita ce fassarar da aka samu daga Muqatil ibn Hayyan ita ce kuma fassarar da aka samu daga Qatada ibn Da'ama As-Sadusi tabi'ai manya-manya almajiran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibinsu sun fassara ma'anar wajibullah da ma'ana kiblatullah. Al'imamul Bagawi a cikin tafsirinsa ya ce dama alwajibu ko kuma alkiblatu tutulaku wa yuradu biha alwajibu walwijhatu. An gane? Sannan kuma yawa da aljiha da alwijha. duk ana ɗaukan ma'anan alƙibla don haka da ya ce da kuma almuwajaha duk ma'anan alƙibla ne don haka nan da ya ce fasamma wajihullah bi ma'ana fasamma ƙiblatullah nan ne mafuskantar Allah ai alƙibla ita ce mafuskanta ko inda kake fuskanta don haka duk inda ka fuskanta ka fuskanci Allah ne me yake ƙara fassara wannan shine hadisin da yake cikin sahih bukhari da muslim daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza salla ahadukum fala yabsuq tilka a wajhihi idan mutum yana sallah a cikin ku kar ya tofa yawu ta gabansa an gane ko yace fa inna ahadakum idza qama yusalli aqbalahu Allahu azza wa jalla bi wajhihi domin idan ɗayan ku ya tashi yana sallah sai Allah ya fiskance shi da fuskarsa duk wanda ya zo yin sallah sai Allah ya fuskance shi ta inda yake don haka mu nan da muke yin sallah ina muke kalla gabas saboda muna ta yamma don haka Allah sai ya fuskance mu ta ina ta yamma mu kuma muna ta gabas muna muna gaba da gaba da shi waɗanda suke gabashin duniya su kuma in sun zo su sallah su kalli ina yamma sai Allah kuma ya fuskance su ta ina ta gabas sai ya zama fasamma wajhullah su ma Allah yana fuskantar su ta can idan ka je ɗakin Ka'aba kaga ana sallah ga wani nan a kusa da kai ba nisa amma kai kana sallah ta nan shi kuma yana sallah ta can ko wani ma an kale ko abokin ka sai ga kuna kallon juna amma kowa yana alƙibla ne saboda ɗakin Ka'aba ita ce alƙiblar to kowa idan ya zo yin sallah sai Allah ya fuskanci ta inda yake shine ma'anar fatamma wajhullah kowa ya fahimta duk inda kuka kalla ta nan wato mafuskantar Allah take ta nan wato fuskar Allah take inda yake kallon ka inda yake fuskantar ka inna Allah wasi'un alim hakika Allah mayalwaci ne kuma mai yalwatawa alim kuma masani abinda ake nufi da wasi'a Allah madaukakin sarki shine mai yalwatawa hakika Allah shine alwasi'a alwasi'a fi kulli ma fi kulli ma yattasifu bihi duk abinda Allah ya wato Allah ya siffantu da shi mai yalwatawa ne a ciki in dai ta alaƙa tsakaninsa da bayansa ne da halittunsa. Allah shi ne wasi'ul mulk wanda mulkinsa ya yalwata ya haɗa ko'ina da komi. Shi yasa Allah ya ce, wasi'a kursiyu kusamawati wal ar. Kaga wasi'a, kaga wasi kenan. Sannan shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya ce fa subhanan ladhi bi yadihi malakutu kulli shay kaga wannan shine wasi'ul mulki kenan sannan Allah shine wasi'ul ilm Allah shine bai yalwata ilimi ilimin sa ya hadu komai da kowa wa hajjahu qaumu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون shi yasa Allah madaukakin sarki ilimin sa ya game komai kaga wasi'ul ilm kenan shine ma'anar wasi' sannan Allah kuma shine wasi'ur rahma shine wanda rahamarsa da jin kansa ita ma ta haɗe komai da kowa rabbana wasi'ta kulla shay'in rahma rahmar ubangiji madaukakin sarki ta hade komai wa rahmati wasi'at kulla shay sana Allah shine wasi'ul maghfira inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah shine mai yalwata wajen gafara ko meye kuka yi zai iya yafewa allazina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira ubangiji shine wanda yake da yalwatar gafara da ba za ka ce yayi ta mana gafara har gafaran ta kare yana gani kar kuma ba in ya gafarta wasu wane ya rasa waɗanda zai kona a'a ko in ya gafarta wa suwa ne kuma gafara ta ƙare rasa ina zai sa su a'a inna rabbaka wasi'ul maghfira da duk duniyar nan za mu tuba Allah ya yafe mana akwai inda Allah zai samu ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum inda za ku yi tuba ku yi imani ku zama masu godiya ga Allah Allah bai Allah zai da azaban ku ba zai buko ne azaba ba sai bar ku ko kuma akwai inda zai ajiye ma'anan wannan shi ne wasi'ul maghfira don haka inna Allah wasi'ul sane yana daga cikin wato yalwa ta Allah shi ne wasi'ul filhina wal fadl wal ata idan Allah ya tashi bayarwa shi ma yana bayarwa ne da yawa wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min ta'ati wa kana Allahu wasi'an hakima Allah in ya tashi bayarwa ko da masoya biyu yanzu rabo ya ƙare su rabu Allah ya ce idan suka rabu Allah zai iya ba wa kowa ya wadata shi daga cikin falalarsa wa an keful ayama minkum wa salihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara ayughnihim Allah min fadli wallahu wa inna Allah wasi'un alim Allah ce ku gaya wa gwauraye su yi aure, kuma iyayen gwauraye ku aurar da gwauraye, kar ku ji tsoron talauci. Ku yi aure akwai arziki a cikin aure. Wanda duk suka jarrabi Allah a nan sun tabbatar jaraba wannan taci. Kuma kowa ya ji a nan ya ce kwarai da gaske wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba sai labari. ke sa Allah ce wa ankihul ayama ku aurar da gwaurayen nan daga cikin ku wasalihina da duk mutanen kirki min ibadikum cikin bayin ku wa imadikum da kuyangin ku duk ku aurar da su kowa ya samu ya aure har bayi ma su samu balle kai da babawa ba in yakunu fuqara idan suna tsoron su talakawa ne ba kuɗi ba aiki ba sana'a ba noma ba kasuwanci ba kashi Allah ce a ce musu yughnihim Allah min fadli Allah zai wadatar da su daga falalarta shi yasa wallahu wasiqun alim shi yasa Abubakar radiyallahu anhu idan ya tashi wa'azi wa mutane anan yakan ce ati'u Allah fima amarakum bihi minan nikah yunjiz lakum ma wa'adakum bihi min al-ghina ku yi wa Allah biyayya kawai da yake ku yi auren nan ku dai ku yi shi kuma Allah zai cika muku alkawarin da ya muku na zai wadata ku to haka shine ma'anar wato inna Allah wallahu wasi'un sane na ɗaya daga cikin sa'a ta Allah madaukakin sarki shine sa'atul ilm ay sa'atu sam' walbasa inda ganin Allah da jinsa ya haɗe komi yalwaci kowa la ya fa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama shi yasa na Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta take kirari wa Allah tace alhamdulillahi allazi wasi'a sautuhu wasi'a sautuhu al aswat godiya ta tabbata ga Allah da wasi a sam'uhu al'aswat wanda jinsa ya yalwaci dukkan sauti komin karancinsa lokacin da wata mace haula bintu salaba ta zo gidan annabi sallallahu alaihi sallama ta zo yin tambaya saboda mijinta ya mata zihari sai ta yi sallama sai annabi sallama ya banna na aisha a cikin ɗakin ta zo ƙofar ɗakin ta ya zauna ita tana cikin ɗaki wannan kuma ta zo tana ƙofar ɗaki suna magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mijina ya mun zihari tana yi a hankali aisha bata ji ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama yana bata amsa tana ce mata ai shikenan kin haramta ta ce a'a ni na kai ƙara wurin Allah sai an ban amsa wa tashtaki ila Allah tujadiluka fi zawjiha tana ta jayayya da annabi ni a ban amsa ba zan tashi ba annabi ce ba wata amsa ki yaku tace wallahi sai an ban amsa suna ta jayayya kawai sai Allah ya saukar da aya sai na na Aisha ta ji annabi sallallahu yana karanta aya kawai shine Allah ya fara ayar da cewa qad sami Allah kaulan lati tujadiluka fi zawjiha kar ka dauka abinda kuke ku biyu kuke yi Allah ya ji matar duk abinda take ga maka Allah ya ji wa tashtaki ila Allah da ta ga kai ba za ka iya ba sai ta kai ƙara wurin Allah Allah ya ji ƙarar nata wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin wannan muhawarar taku inna Allah sami'un alim sai Allah ya hada dukkan yanda zai nuna Allah jinsa wasi'a sam'uhul aswat sai ce sami'a a fi'ili ma bi ya riga ya ji wallahu yasma'u har yanzu ma yana ji sai ce inna allaha sami'un alim ya kawo kuma jumla ismiya bayan jumla fi'iliya don ya nuna abu tabbas shine na na Aisha tace tab ikon Allah tace wani jin sai sai wato sai jin ubangijin sauti tace a kofar daki na ake amma wallahi ni bana jin me ake cewa sai dai dan ji dan kus kus kus amma Allah daga saman bakwai ya aiko cewa ya ji abin da aka yi kaga wannan shine wasi'a sam'ul aswat to shine Allah ce wallahu wasi'un Allah shine mai yalwata komai a wurin Allah ba kaɗan. ku ne kuke da kaɗan ma inda ku biyan fad ku ne wanda naku zai kare ba ma inda Allah ba na wurin Allah yana nan da saura ba zai kare ba alim inna Allah wasi'un alim kuma Allah shine masani masanin da ya san komai ya san keke da keke ya san na bayyane ya san na ɓoye ya san na haske balle na duhu ya san na jiya balle na yau ya san kuma abin da zai faru gobe da abin da ba zai faru ba gobe abin da ba zai faru ba ma Allah ya san shi abin da inda zai faru kuma bai faru ba inda ya faru yayin zai faru shi ma Allah ya sani shine ma'anan alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu ma'anar wannan shine kai niyya zaka yi tafiya zuwa makka sai baka samu damar tafiya ba baka samu visa ba ko baka samu jirgi ba ko kai da kanka ka fasa sai baka yi tafiyar ba gaba ɗaya sai bayan sallah sai ka zo kana labari ai da na yi niyya zan je duk wanda yi niyya ka ai magana ai ban je ba za ka iya bada wani labari akan maka kai da baka jawa to Allah zai iya bada labari inda ka je maka menene zai faru shine ma'anar alima ma lam yakul law kana kaifa yakunu kuna fahimta zaka iya ka yi aure kana so ka haihu baka samu ba ko mace ta yi aure tana so ta haihu bata samu ba tai ta nema bata samu ba ka san abin da yasa Allah ya hana ta haihuwa Allah ya san dan da za ta haifa ba na gari bane sai ce a tare shi kawai ba ma sai ya zo ba Allah yana da irin ilimin da inda ta haifa da zai zamo mata masifa to sai aka fasa haihuwar kaga abin da bai faru ba ma Allah ya san inda ya faru ya zai faru akan irin wannan ilimi ne na Allah yake faɗa a cikin alkur'ani walau tara iz wuqifu ala na faqalu ya laitana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin Allah ce ina ma da kana nan kaga yan wuta da kana gani a lokacin da aka kawo su bakin wuta za a zura su a cikin wuta faqalu sai kaje suna cewa ya laitana nuraddu ya kai can mu a mai da mu duniya mana wala nukaddiba bi ayati rabbina yanzu kan tunda mun ga wuta da gaske idan aka kai mu ba za mu sake karyata ayoyin Allah ba wa nakuna minal mu'minin kuma da sai mu zama mu'minai sai Allah ce bal ƙarya ne ba aka bane badalahum ma kanu yakuna min qabl abinda suka koye ne yanzu ya bayyana walau ruddu la'adu limanuhu anhu Allah ce da za a dawo da su duniyar ma da sai sun sake karyatawa wa innahum lakadibun ƙarya suke yi a bakin wutar ba idan sun ce a dawo da su za a dawo da su ne zai taba yiwa wanda ya je lahira har ana tashin kiyama kuma a sake dawowa duniya a ce an baka dama to shine Allah yake ba da labarin abinda ba za a yi ba ma inda zai yiwu a yi ya za a yi kaga ilimin Allah ya fi ƙarfin abin da aka yi ko za a yi har ya zama ma ya game da abin da ba za a yi ba kuma har abada ba za a yi ba ya wuce kenan amma inda za a yi ba ya za a yi shi yasa Allah yace wallahu wasi'un alim Allah shine mayalwaci kuma shine masani masanin komai da komai to wannan a takaice shine tafsirin wannan aya walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim Allah shine shine mai yalwatarwa kuma Allah shine masani a cikin wannan aya akwai fa'idoji manya-manya musamman waɗanda suke da alaƙa da aƙida wanda ya kamata da shi za mu fara Allah maɗaukakin sarki ya ce wato fa'aina ma tuwallo fasamma wajihullah duk inda kuka fuskanta a nan ne fuskar Allah take ma'anarta a nan alƙiblar Allah take duka malaman sunna suka ce wannan aya fiha isbatu sifatil wajhi lillahi ta'ala wannan aya tana nuna tana tabbatar da cewa yadda Allah ya ce yana da alwajihu to da gaske ne yana da alwajihu don haka a jingina wa Allah abin da ya jingina wa kansa na cewa fuskarsa to wannan ya nuna cewa lalle Allah yana da sifatul wajh yana da siffar fuska to amma wannan akwai iskali a irin zamaninmu na yanzu da 'yan rikita-rikita suka rikita al'amura. Inda za a bar mutum a kan fitirarsa haka kawai ba a taɓa ce masa komi ba, sai aka zo aka ce masa yadullahi fauka aidihim ba zai tsina ya tauni tunani ballantana ya gwada da hannunsa ba. A zo a ce masa wa ya buƙa wajihu rabbika zul jalali wal ikram ba zai tsaya wani tunani ya wajihu yake ba. A ce masa ar-rahman wa ala al-abshi tawa ba sai tsaya yana ta tunanin kaifa tawa mata tawa a'a ba zai tsaya yana wannan tambayar ba to amma da yake yan bid'a sun zo sun rikita al'amura suna juya wa mutane kwakwale sai suna sa wa mutane suna kwatanta ubangiji da kansu ta yadda ana ce fuska sai su tuno fuskan su sai su ce kai bai kamata a ce Allah yana da fuska ba saboda ya dauka in an ce fuskan irin nasa ne bai kamata a ce Allah yana da hannu ba saboda sai ya dauka ana nufi irin wannan hannun ne bai kamata a ce Allah ya daidaita ba so da sai ɗauka daidaita zama ne irin dawa yanzu wannan kuma duk rashin hankali ne yanzu don Allah an ce Allah ya daidaita sai kai tunanin irin daidaitonka Allah irin ka ne to ya daidaitonsa zai zama irin naka yaya hannunsa zai zama irin naka ya fuskarsa za ta zama irin naka don haka idan ka ji an ce fuskar Allah sai ka ce eh fuskar Allah na san menene fuska amma ban san yaya fuskar Allah yake ba na san dai tawa fuskar ga irin yadda take a yankwane amma Allah madaukakin sarki shi kuma lahul kibriya ufi samawati wal ard Allah shi ya kasaita a sama da ƙasa shine mai girman da babu irinsa don haka in ka ji an ce fuskar Allah to sai kai shiru don kamar in an ce Allah ne nan ma kowa ka ce to wane baba yanzu aka zo ana magana sai aka ce Allah sai ka ce a a wani za ka yi haka to me yasa an ce fuskar Allah sai ka tuno da fuskar wani ina fata ina ana fahimta da kyau duk abin da Allah ya jingina wa kansa a aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta sahabbansa da ta magabata na kwarai shine ka jingina wa Allah abun amma kar ka yadda ka kwatanta shi da kowa da komi laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir amma tunda Allah ya ce wajahu to wajahu ne inda Allah ya ce maka yadu ba yana nufin hannu bane yana nufin wani abu daban ne to ai ya san sunan wancan abun ba kai zaka fassara masa ba da sai cire yadu sai ya faɗi wancan abun ko Allah bai iya larabci bane ina fata an fahimta to bari karanta muku kaɗan daga cikin abin da magabatan mu suka ce الإمام الشافعي محمد بن إدريس يتي لله تبارك وتعالى أسماء وصفات الله ينا دسونا يكم ينا دسفو في جاء بها كتابه لتابن سيازو دسو وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد لا باري نئر وأن نسونا يدسفو في أمته كالأمر سعب Allah madaukakin sarki daga cikin sifofinsa anna lahu wajhan ya ce yana da fuska qala ta'ala ga ɗaya daga ciki Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajha komi zai halaka komi zai mutu in banda fuskar Allah wa qawluhu wannan yana nufi zatin Allah Allah ga Allah madaukakin sarki wato komi zai halaka sai dai a bar Allah kadai to don Allah ya tabbatar maka da siffan yana da alwajihu sai bai amfani da sunan zati ba sai ya faɗi alwajihu saboda ya nuna maka girman wannan siffar tasa tana iya wakiltar da za a ce a madadinsa shi ina fata ana fahimta sannan Allah ce wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram Allah ce wa ma tunfiquna illa bitigha a wajhillah Allah ce wallazina sabaru bitigha a wajhi rabbihim da ayoyi da yawa Al-Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama yayi babi da ya sa masa suna babu qaulillahi azza wa jalla kullu shay'in halikun illa wajha sai kawo hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kare yarda ga Jabir da babansa Abdullahi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamma nazalat alaihi hadhihi al-aya lokacin da aka saukar masa da wannan ayar qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'udhu biwajhik da aka ce da Allah yace aw min tahti arjulikum sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'udhu biwajhik da Allah ya kara da aw yalbisakum shi'an sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hada aisan nan yafi dama dama wancan kan sai ce Allah ina neman tsarin ka da fuskar ka mai daraja Allah ka tsare mu daga abin da ke cikin wannan aya na musiba kar ya fada akan mu an fahimta ibnu majah ya ruwaito da hadisi daga hudhaifa ibn al-yamani Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal muslima idza dakhala fi salatihi aqbala Allahu ilayhi biwajhi idan musulmi yazo yin sallah sai Allah ya fuskance shi da fuskarsa abinda mu karanta da su sai ce fala yansarif hatta fala yansarifu hatta yansarifa an Allah ba zai daina fuskantar mutum ba sai mutum ya ya daina fuskantar Allah mutum yana waiwaye sai Allah ya rabu da shi aw yuhdisa hadathan ko kuma mutum ya yi wani shirme ko ya yi laifi ko ya ɓata sallah to wannan sai sa Allah sai je da kallonsa amma in ba haka ba kana zuwa za ka fara sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo yin sallah yana ganawa ne da ubangiji sai Allah madaukin sarki sai rinka fuskantar ka saboda ya karbi abin da kake yi ya saurari abin da kake yi hadisi ya tabbata shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari Annabi sallallahu alaihi wasallam yace jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima yace akwai aljanna guda biyu na zinari wanda da kwanukan cikin su da duk abin da ke cikin su da zinari aka yi wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima aljanna guda biyu su kuma wanda aka yi su da wato azurfa da kwanukan cikinsu da duk abin da ke cikinsu wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila Allah azza wa azza wa jal ba abin da yayi shamaki tsakanin mutane da lokacin da za su kalli ubangijin su illa ridaul kibriyai sai dai wani mayafi na na kasaita da Allah ya sa shi a matsayin shamaki da ba wanda zai ganshi ala wajhihi wanda ya rufe fuskarsa da shi fi jannati adam wato bayan Allah suna cikin aljanna ta dawwama ta matabbata sai daga baya sai Allah madaukin sarki sai cire wannan fayakshiful hijab sai cire wannan shamakin kawai mutane suna daga kansu sai Allah ce salam Allah yana yin salam sai su daga kai sai gashi kawai suna ganin ubangijinsu cul da cul ganin annabin tsohuwa in ji bahaushe annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa zai ga ubangiji dan aljanna kamar yadda a yanzu kuke ganin farin wata wani baya tare wani idan ana farin wata ranar da wata ya cika in kana so ka ga wata zaka ce wani ya matsa ne kare tare ma ka gani sosai to haka ne zaka ga ubangiji idan kana aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace hijabuhu nur hakke ne ya rufe ubangiji shi yasa ba a iya ganin sa yace law kashafahu la aharakat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi da Allah zai cire wannan hakken wanda shine shamaki da ganin kowa daga cikin bayi inda da irin wannan gululun idon ne na duniya da sai ya kone wannan kafin ya iya ganin fuskar ubangiji don ba wanda ya isa ya kai ga ya ga ubangiji ido da ido sai dai in an je lahira sai a aljanna amma a haka kawai ba wanda ya taba ganin Allah ido da ido da wannan ido har yau a lokacin da muka yi tafsirin surorin ƙasa idan ba a cikin suratu Yunus ma mun maimaita wannan wajen lillazina ahsanul husna wa ziyada mun yi bayani sosai akan batun ganin Allah a cikin aljanna da kuma batun sabani cewa shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah zancen da ya fi rinda shi ne ko manzan Allah su samu bai ga Allah da wannan idon nasa ba amma ya ga Allah da zuciyarsa na fata an fahimta ya ga Allah da mene da zuciyarsa amma da wannan idon kam la tudrikuhul absar ba wanda yake iya ganin Allah sai an ji ranar kiyama ne saboda har yanzu wannan shamakin da Allah ya sa har yanzu yana nan to sai an ji ranar kiyama saboda abubuwa da yawa za su canza fushin da Allah yi da bayi yanzu ya cire wannan fushin ya sa yarda akan yan aljanna to tunda ya yarda da su sun shiga aljanna sai Allah ya kwarenya wannan shamakin sai ce ku gani to duk wanda ya ga Allah babu wata ni'ima a duniya da ta kai ganin Allah babu kuma ita a lahira da ta kai ganin Allah ko yan aljanna idan suka ga Allah sai sun ji cewa kamar ba a taba musu komi ba kuma ba za a ga Allah ba fa sai an shiga aljanna an wataya an shagala kowa menene ka fito to sai ka yi a aljanna su duk iya marmarin ka sai an kure ka can sai Allah ya ce me kuke so su ce ba abin da muke me baka ba mu ba me kuke so in ƙara muku ce akwai na abu ƙari ne banda wannan su su ma manta sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da su zan saukar muku da yarda ta baka ba zan sake fushi da ku ba har abada ku yi duk abin da kuke so sannan sai Allah sai kwaren yawan dan shamakin sai sallama suna daga kai kawai sai ga ubangijinsu wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira ina fata an fahimta to kaga wannan ya nuna cewa ka tabbatar da wa da Allah wannan siffar da Allah ya jingina ga kansa sannan kuma wannan shine abin da malamai magabata suka yi ijma'i akai al-imam abul hasan al-ash'ari a cikin littafinsa al-ibana an usulid diyana ya ce dukkan malamai tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa tabi'ai zuwa tabi'u tabi'i zuwa zamanin sa yace a dukkan kasashen musulmi kaf in dai malamai ne na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya taba akan cewa idan Allah ya ce fuska ka bar shi a fuska amma karka ce zaka kwatanta da fuskar wani Allah ya fi karfin haka don haka abinda ake yi shine duk abinda Allah ya faɗa a kansa siffofi na zati da siffofi na aiki to ana jingina wa Allah ne a bar shi a iya inda ya tsaya karka ƙara bayani idan an ce Allah yana da fuska sai ka ce eh wa ya buƙa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kullu man alaiha fan wa ya buƙa wajhu rabbika amma akwai ƙarin bayani ya fuska yake wannan ba ruwanka biduni tashbihin wala takyifin wala tamthilin wala ta'til karka karka ce kamar kaza kar kuma a kokulwar kamata baka wani abu kana duk abin da ka tuna zero ne ubangiji ba haka yake ba laisa ka mithlihi shay saboda duk abin da kokulwar ka za ta iya tunawa kokulwar ta yi kasa da har za ta iya daukan ilimin da za ta kwatanta ya Allah yake zaka ka ce ka yadda sai kai shiru abin ka a wuce wurin amma tsayawa kana dogon jayayya ko kana doguwar tambaya Allah ya fi karfin a yi tambaya akan wato siffofinsa ka gane hakikaninsu wannan wallahi baka isa ba kai waye kai bawa ne sai dai ka bi ka wuya amma idan ka ce za ka juya za ka to ba za mu taɓa iya daidaita in zo juya wanda za mu juya mu ɗauka wani in ya zo yadda ya ce kuwa wani in ya zo yadda ya ce riba wani in ya zo yadda ya ce kaza wani in ya zo wajihu ya ce rahama wani in ya zo ya ce me yasa kawai ka bar shi akan alwajihu waja alyadu yad amma biduni tashbihin wala takyifin wala tamthil an fahimci wannan da kyau ibn al-qayyim yace ka duba hikimar Allah madaukakin sarki anan a cikin ayar wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram amma da yazo karshen suran sai yace tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram yace saboda wa yabqa wajhu rabbika wannan zul jalali wal ikram din sifa ce ta wajh din don haka sunan yana koma ga wajh ne sunan zul jalali wal ikram saboda ai wa yabqa wajhu rabbika da inda zul jalal wal ikram sifa ce ta rabbika da sai zama zul jalal wal ikram amma dukkan qurra ba wanda ya karanta shi bi kasri za sai dai bi sai dai bi dammiha don haka wa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram don haka zul jalal wal ikram shine sahibul wajh an fahimta amma a ƙarshe da yake ba wajhu aka faɗa ba da yake an ce ismu ne tabarakasmu rabbika zil jalali to nan ba za a ce zul jalali wal ikram na ism din bane a'a na al musamma ne shi yasa sai ce tabarakasmu rabbika zi ina gane wannan ina fata gane wannan abin da zan gaya mana na ƙarshe shine dangane da abin da ya shafi alƙibla da matsalolinta na fikihu da wanda ya sallah baya kallon alƙibla da menene hukuncin kallon alƙibla da wanda kuma bai samu damar kallon alƙiblan ba daga baya ya gane da wanda ya je garin da babu alƙibla da hukuncin waɗanda suka gina masallaci daga baya suka gane bai yi daidai da alƙibla ba da kuma wanda ya amfani da kwamfas irin na waya ya ba shi ya sallah daga baya aka ce ba daidai ba ne yaya zai yi wannan duk sai mun je ayoyin da suke magana akan maganan fuskantar alƙibla wannan kuma ba mamaki ba dai bana ba ko dai sai dai in Allah ya kai mu karatu can gaba idan kuma Allah ya sa a cikin karatutukanmu a waɗannan kwanaki da suka rage har mun kai ma ji cikakken bayani akan matsalolin nan na fiqihu cikin faɗin Allah ta'ala fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara yanzu kan abin da muka faɗa daidai Allah ya babu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh